إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barkamu da wannan safiya ta lahadi 23 ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Rusaito a cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na 20 in ba a manta ba karatunmu na jiya mun tike da ƙarshen suratu Taha da haka yau za mu tashi farkon suratul Anbiya suratul Anbiya ita ce sura ta 21 idan mai lissafi ya ɗauko na surorin Alƙur'ani mai girma daga sama وهي ihda وهي مئة وإهدى أو إثنتا عشرة آية آيوينتا أريد شاتين كو أريد شابيو وموضوعها الرئيسي كما أبند سورة تكي كرنتروا بيان أن ملة الأنبياء كلهم ملة واحدة cewa tafarkin annabawa baki ɗayansu tafarki ne guda addini ne guda wa annahum mubtaluna bi anwa'il ibtila kuma annabawa an jarabce su da nau'uka na jarabawoyi fa ya'tani Allah bi ri'ayatihim fi tilka al-ahwal amma kuma Allah ya ba su kulawa ta musamman a irin waɗannan lokuta kuma sura ce makkiya wa na wacce aka saukar da ita annabi yana maka kafin ya hijira ya koma madina fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon yin bayanin ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa ya Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum gabanin haka al-Imam Ibn Kathir ya kawo hadisi na Imam al-Bukhari da sanadi har zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kala yace banu Isra'il ma'ana suratu bani Isra'il suratul Isra kenan wal kahf da suratul kahfi wa Maryam da suratu Maryam wa Taha da suratu Taha والأنبياء da suratul anbiya kunna min al-itaqil awwal suna daga surorin farko farko da suka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya faɗa wa hunna min taladi kuma suna daga cikin abubuwan da Abdullahi dan Mas'ud ya ce na haddace su a farin farawa ma'ana suna daga cikin surorin farko farko da na fara haddacewa ubangiji madaukakin sarki yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum lalle hisabun mutane ya kusa gare su ma'ana tashin alkiyama kenan domin a tashin alkiyama ne Allah madaukakin sarki zai yi wa mutane hisabi to daka wannan hisabi wanda shine lissafin ayyuka kyawawa da kuma munana tare da auna su dan ayi wa kowa sakamako bisa ga adalci to fa wannan lokaci ya kusa ga mutane wahum amma su mutanen fi gaflatin suna cikin rafkanuwa muƙuriduna suna masu bijirewa to wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suke nuna cewa lallai alkiyama ta kusa irin makamantansu suna da yawa a qur'ani kamar faɗin Allah madaukakin sarki iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar lalle alkiyama ta kusa gashi nan har wata ya tsage wanda wannan tsagewar watar alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama domin tsagewar wata mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi kansa manzo Allah aiko shi alama ce daga cikin alamomin kusantowar tashin alkiyama domin ya ce bu'istu ana was-sa'atu kahataini ni da tashin alkiyama kamar haka aka turo mu da kaɗan zan riga ta ita kuma za ta biyo ni nan ba da daɗewa ba to haka nan a wata ayar Allah ya ce ata amrullahi fala tasta'jiluhu al'amarin Allah ya riga ya zo ku daina neman a gaggauto muku da shi al'amarin Allah shi ma ana nufin tashin alkiyama to malamai suka ce an yi amfani da fi'ili madi madi cikin dukkanin waɗannan kalmomi na waɗannan ayoyi in an ce fi'ili madi ma'ana aikin da ya riga ya faru har ya wuce kamar iqtaraba kaga ya wuce fi'ili ne madi kamar ata fi'ili ne madi to akwai wasu misalan ma da yawa kamar faɗin Allah madaukakin sarki kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka kaga dukkat fi'ili ne madi tare da cewa shi kuma abin da ake magana a kai bai riga ya faru ba to amma me yasa aka yi amfani da fi'ilin da ke nuna kamar ma an yi malamai suka ce wannan idan a nuna maka tabbas za a yi li bayani ta haƙoƙi wa ƙo'ihi don a tabbatar maka da abin da zai faru ya ma riga ya faru lokaci kawai ake jira suka ce kamar a hausa ne ka ce na baka kaza kana nufin zan baka to amma saboda ka gamsar da wanda zaka ba din cewa lalle zaka bashi sai ma kai amfani da cewa ka ma riga ka bashi alhalin kuma ko mika masa ba kai ba to da ka dai magana tashin alkiyama babu shakka akan ta kamar ma an yi ne me ake jira lokaci lokaci shine Allah madaukakin sarki ya ce kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan tabbas an riga an daka kasa daka daka ma'ana an yi lukui-lukui da ƙasa babu wani waje mai tudu a cikinta ko wani waje mai tauri a cikinta babu wani tudu babu wani kwari duk an daidaita komai idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi to sannan malamai suka ce ita tashin alkiyama tana da alamomi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na daga cikin alamomin da yawa ayoyin alkur'ani sun ambata idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akratil ardu athqalaha alamomin ta ne idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza aljibalu suyirat har zuwa karshe alamomin ta ne idza sama'u fatarat wa idza alkawakibu intasarat alamomin ta ne idza sama'u shaqqat wa aznat li rabbiha wa hukkat duk alamomin tashin alkiyama ne Allah yake faɗa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi lokacin da mala'ika jibril ya tambaye shi akhbirni an isa ba ni labari yaushe ne tashin alkiyama mana a wace rana za a yi a wani lokaci a wace shekara sai manzo Allah ya ce mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'i wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba abin nufi tantance ranar keke da keke a ce ranar kaza ce a watan kaza a shekara kaza wannan ba wanda Allah ya sanar domin Allah ya ɓoye mana haka don tausayinmu domin a ɗabi'a ta ɗan adam idan ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama to zai shiga tashin hankali da firgici tashin hankalin da in ba a yi wasa ba sai ma mutum ya mutu kafin lokacin sa yayi da ana mutuwa lokaci bai ba to da shi yasa za mu ga da lokacin ajali na mutuwa da lokacin tashin alkiyama na bai ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye mana bai bari mun sani ba hikimar dan mu ci gaba da normal rayuwar mu an gane ko hikimar shine domin kada hankalinmu ya tashi tashin da hakan zai kuma iya cutar da mu domin wani yanzu idan ya san gobe zai mutu to kuma gabaki ɗaya komai nasa ya tsaya kenan sallan ma ba zai iya ba to kaga ya cuta ta fuskar addini abinci ba zai iya ci ba magana ba zai iya yi da kowa ba wani in cikinsa ya zarme da zawo ba yadda zai sake kuma samun nutsuwa wannan da yana nuna mana cewa yana daga cikin rahamar ubangiji ya ɓoye mana sanin yaushe ne tashin alkiyama Allah kaɗai shi ya sani shi ne Allah ce ya tsalu na ka'ani sa'aci ayyana mursaha fi ma'anta min zikiraha ila rabbika muntahaha ya tsalu na ka'ani sa'aci ayyana mursaha kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta to amma tana da alamomi wanda idan mutum ya gani sai ya fara shiryawa da kintsawa shine malaika jibril yace da manzo Allah fa akhbirni an amaratiha to bani labari game da alamominta sai annabi yace anta lidal amatu rabbataha ko rabbaha a wata ruwaya ku yanga za ta haifi uwar gijiyarta ko ubangijinta to malamai sun yi fasarori da yawa me ake nufi da ku yanga ana nufin baiwa za ta haifi ubangijinta wasu malaman suka ce abin da ake nufi da baiwa anan baiwan mutane irin lokacin da ake bayi to ai mutane sukan samu mata wanda aka siye su ko wani abu makamancin haka a mai da su bayi to waɗannan bayin daga baya Allah zai zo ya girmama su za su zo su haifi 'ya'yan da za su zo su zama manya a duniya su zama sarakuna to wannan shine abin da wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce baiwa anan ana nufin baiwar Allah kenan duk ya mace tali da rabbataha za ta haifi uwar gijiyarta ko rabbaha ubangijinta to nan ma sai malamai suke fassara biyu wasu malaman suka ce abin nufi Allah zai ba wa mata iko akan mazaje abubuwa na gudanar da gidaje da iyalai wanda da a hannun maza yake a hankali zai dawo hannun mata to amma kuma wannan ba wai alheri bane ba wannan koma baya ne to amma dai yana daga cikin alamomin tashin alkiyama hakan zai faru kaga miji ya sakar wa matarsa komai daidai da zuwa makarantar yara ita take kaiwa ɗaukowa ita take ɗaukowa sai kaga yaro an kai shi makaranta tun daga primary har ya gama aji shida na primary amma babansa bai taɓa takawa makarantar ba ba a san baban ba sai uwar aka sani in siyayyar kasuwa ce wanda da mata ba su suke yi ba maza ke yi yanzu an bawa mata komai to haka wasu malamai suka fassara an talidal amatu rabbaha mace ya zama tana juya mijinta kamar mai kamar yaro da ubangidansa kamar shugaba da mai bi shi mijin ya zama shine mai bi ita kuma ta zama ita ce shugabar wasu malamai suka ce abinda ake nufi da an talidal amatu rabbataha shine ƴaƴa mata za su zo suna juya iyayensu mata sai kaga uwa tana tsoron bacin ran yarta abin da ‘yar ta faɗa shi uwar take yi ko tafiya za a yi irin al'ada ta da ta girmama iyaye kaga ‘ya'ya suna bin iyaye a baya amma yanzu a'a sai dai su iyayen su bi ‘ya'yan me a baya to dai malamai sun yi maganganu da yawa akan haka idan aka ce abu kaza alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama sau da dama mukan ɗauka cewa duk wata alama daga cikin alamomin tashin alkiyama kawai abu ne mara kyau wanda kuma ba haka bane ba kamar kalmar jarrabawa ne ko bala'i ba wuce da an ce bala'i ko an ce an masa jarrabawa sai ya dauka abu ne mara kyau a'a akwai bala'i mai kyau akwai bala'i mara kyau to haka alamomin tashin alkiyama akwai mai kyau wacce dan adam zai so ta akwai mara kyau wacce dan adam tabbas ba zai so ta ba to da ka baka yin azarbabin ka ce kawai abu kaza dan an ce alamar tashin alkiyama ne bai da kyau a'a sai ka jira ka ji bayani to wannan shi zai nuna maka shi mai kyau ne abin a so ko mara kyau ne wanda ba a so to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha yatatawaluna fil bunyan zaka ga mutanen da da ba kowa bane ba su gidadawa ne yan kauye ne marasa sanin inda suka fito a rayuwa ne inda suka dosa amma kuma sun zo sun waye har suna gasar gina manyan gidaje alhufa marasa takalma al'ura marasa tufafin kirki ri'a sha makiyaya dabbobi wasu malaman suka ce su ne larabawa larabawa asalinsu a dawa suke makiyayan raƙuma ne tufafin arziki ba sa sawa amma yanzu allah ya musu arziki yadda za ka ga suna manya-manyan gine-gine a kasashensu to wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama duniya ba za ta tashi ba sai ta cika da kwalliya sai ta cika da gine-gine sai ta cika da ado shine Allah ya ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams to da ka dai alamomin tashin alkiyama suna da yawa na daga ciki bayyanar dujal wannan manyan kenan na daga ciki bai dawowar annabi isa na daga ciki dukiya za ta yawaita a duniya kowa sai ya yi kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kafin alkiyama ta tashi kuɗi za su cika a duniya kowa zai wadata har za ta kai mutum yana yawo da buhun kuɗi yana neman mai karɓa sadaka babu mai karɓa jiya jiya za ka ga mutum yana bara amma yau ka ɗauki kuɗi ka kai masa buhu buhu sai ce maka wallahi da dai jiya ne ka kawo da na karɓa amma yau ni ma na sun ishe ni to wannan duk yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da haka akwai abin da ake kira da alamatu sa'a al-kubra da kuma alamatu sa'a as-sugra alamomin tashin alkiyama manya-manya irin wanda muka faɗa kamar bayyanar dujal dawowa annabi isa da makamantan haka irin su bayyanan mahadi da kuma 'yan ƙanana ƙanana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta faɗa daga ciki akwai rashin amana a cikin al'umma annabi ya ce idza duyyatil amanatu fantaziru sa'a idan aka tozartar da amana to ku jira alkiyama ta kusa sahabbai suka ce wa kaifa idda'atuha ya ake gane tozartar da amana me kake nufi da tozartar da amana sai ce iza wusida al'amuru ila gairi ahalihi in duk wani abu na duniya mutane suka zama suna yin sa ba bisa ka'ida ba to wannan tozarta amana kenan komai ya zama alfarma a madadin komai a yi shi bisa ga ka'ida da cancanta to da ka dai alkiyama ta kusa sau da dama idan aka ce wa mutane alkiyama ta kusa tunaninsu yakan tafi nesa su rinka ganin tunan zai da nan da shekara kamar ɗari kenan ko shekara dubu kenan ko kaza har ma daga nan ka ji wasu suna hadisan ƙarya wai ai annabi ya ce bayan ya bar duniya duniya ba za ta yi shekara dubu biyu ba wanda wannan ƙarya ne wanda za ka ga da yawa turawa ma suka yi forecasting wani lokaci sai su shaci faɗi su predicting sai su ce ai nan da lokaci kaza duniya za ta wargaje to an faɗi irin wannan ya fi a irga kuma lokacin ya zo ya wuce kuma alkiyama ba ta tashi ba saboda dai Allah shi kaɗai ya san lokacin da zai tashi alkiyamarsa subhanahu wa ta'ala to da ka dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya mana lallai abin ya kusa mu shirya malamai suka ce ita alkiyama shine matakinta na farko shine mutum ya mutu da ka mutu to alkiyama ka kai ta tashi man mata faqad qamat qiyamatuhu da ka mutu to lokacin alkiyama ka ya tashi domin me alkiyamar shine ka fara shiga sikirinin din zuwa lahira mutuwa sikirinin ne daga cikin sikirinin din zuwa lahira kwanciyar kabari tambayoyi to shikenan kuma daga nan sai duk abubuwan da za su biyo baya to kaga kenan duk mutumin da ya mutu shi alkiyamarsa ta fara domin an fara masa sikirinin yanzu so da haka kar mu ɗauka cewa alkiyama ai wani lokaci ne mai tsawo a da ka mutu shi kenan kuma daman duniyan nan ba tare muka zo ta ba kuma ba tare za mu tafi ba wani ya riga ka zuwa da shekara goma wani ka riga shi zuwa da shekara goma wani kun zo tare to haka yadda muka zo daban-daban haka za mu tafi daban-daban wani ka riga shi zuwa ya riga ka komawa wani ya riga ka zuwa ka riga shi komawa wani ku zo tare amma ku koma daban-daban to haka dai haka dai ubangiji madaukakin sarki yace ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin babu wani ambato da zai zo musu daga ubangijin su wanda yake saban sauka ay muhdathun fin nuzuli mai saban sauka illa istama'uhu face sai sun saurare shi wahum yal'abuna kuma suna wasa susuwa ana nufin kafirai lafazin zikir anan ana nufin wahayi da Allah yake saukarwa duk wahayin da aka yi musu gargadi da shi to sai kaga sun mai da shi abin wasa saboda tsabar gafala saboda tsabar wargi Allah ya saukar da littattafai da dama ya aiko annaba da dama amma har yanzu mutane ba su shiga taitayinsu ba kuma annaba wannan da littattafan nan kowanne a ciki akwai maganar tashin alkiyama kowanne annabi sai da ya ja kunnensa game da ya ja kunnen mutanensa game da tashin alkiyama ku kiyaye alkiyama za ta zo bali sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar ibn kasir ya ce haza tambihun wannan fadakarwa ce min Allah daga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya alaqtira bis sa'ati wa dunuha bisa ga matsowar tashin alkiyama da kusantowarta wa annan nasu fi ghaflatin anha tare da mutane suna cikin rafkana gabaranta ai la ya'lamuna laha la ya'maluna laha da yawan mutane ba su fi yin aiki dan shirya mata ba wala yasta'iduna min ajliha kuma ba sai mata tanadi da kintsi Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi wa hum fi ghaflatin ay fi dunya suna cikin rafkana abin nufi suna cikin holewarsu ta duniya da kama ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdasin illa sama'uhu wa hum yal'abun ay ma ya'tihim jadidu inzali jadidun inzaluhu babu wani abu wanda saukarsa take sabuwa kusa kusa bata dade ba da zai zo musu face sai kaga sun ji suna wargi to menene abin da saukarsa ta zama sabuwa shine alqur'ani in ka hada da at-taura qur'ani shine sabo in ka hada da linjila qur'ani shine sabo ballantana kuma sauran littattafan annaba da suka gabace shi domin sun fi shi dadewa shi yasa wani lokaci Allah yakan kira shi da sabo an gane ko yakan kira shi da hadith an gane ko Allah Allahu nazzala ahsanal hadisi kaga ahsanal hadith mafi kyawun labari sannan kuma sabo sauka zikirin muhdasin ambato wanda yake mai sabon sauka shine ibnu kasir yace ai jadidun inzalu yace kama qala ibnu abbas kama yadda ibnu abbas yace malakum tasaluna ahlul kitabi amma bi aidikum wa qad harrafuhu wa baddaluhu dan me za ku rinka tambayar yahudawa game da abin da ke hannunsu shine at-taura alhalin sun musanya sun canja wa zadu fihi sun yi daɗa daɗa a ciki wa naqasu minhu sun rage wani abu wa kitabukum ahdathul kutubi alhalin naku littafin shine sabon littattaf mafi sabantan littattafai billahi wanda bai daɗe ba da sakkowa daga wajen Allah taqra'unahu mahadan lam yanshab kuna karanta shi tsantsar karantawa bai daɗe ba Imam al-Bukhari ya rawaito kutankucin wannan asar daga Abdullahi dan Abbas ubangiji ya ce wa asarun najwal ladina zalamu azzalimai suna yin rade rade a tsakaninsu suna yin magana a boye ba sa so a ji shine ma'anan najwa suna ganawa i junansu kuma suna ganawar ne a boye ai qa'ilina fima bainahum khufiya suna faɗa tsakaninsu da juna a boye sukan ce hal hadha illa basharun mislukum ba fa kowa ba ne wannan ɗan aiken da kuke gani suna nufin annabi muhammad illa basharun mislukum face mutum ne kamakku suna nufin mutum ne kamakku don haka ba ɗan aiken allah ba ne ba suna nufin bai fi ku da komai ba to cewa annabi mutum ne kamar mutane da niyyar bai fi mutane da komai ba wannan kafirci ne wannan magana ce daga cikin maganganun kafirai shine abin da mutanen annabi nuhu suka gaya masa an gane ko kalu a nu'minu li rajulin mislin a kalu ma anta illa basharun misluna wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badi ar-ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin in huwa illa rajulun iftara 'ala allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin an gane ko da haka suna daukar annabawa mutane kamar kowa to wannan kafirci ne to amma cewa annabawa mutane ne da nufin su ba alloli ba ne a mutane ne amma fiyayyun mutane to wannan kuma daidai ne musulunci shi ya tabbatar da haka ƙur'ani shi ya faɗi haka kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kace ni mutum ne kamar ku abin nufi ni ba Allah bane ni ba mala'ika bane wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak ban ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba ban ce muku ni na san gaiba ba ban ce muku ni mala'ika bane to kenan ni mutum ne shi yasa a wata ayar suka ce ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun mutum ne kawai wanda yake ci irin yadda kuke ci yake sha yadda kuke sha أيئدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون to da ka su sau da dama kafirai sukan ce annabawa mutane ne kamar kowa suna ci kamar yadda kowa yake ci suna sha kamar yadda kowa yake sha so da haka ba zai yi su zama 'yan aikin Allah ba sukan faɗi wannan maganar ne don su ƙaryata annabawa shine fir'auna ya ce da annabi musa da haruna a nu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidun ya za mu imani da mutane guda biyu irinmu shi ne abin da kafin maka suka ce da annabi mali hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira me ya samu wannan annabi annabi kuma yana cin abinci annabi kuma yana da haka suka ce lau ma ta'atina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin inda gaske kai annabin Allah ne to ka zo da rakiyan mala'iku su zo su gasgata ka sai mu yadda cewa kai Allah din ya aiko shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma mana annasu ayyuminu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula ba komai wai ya hana su su yi imani ba lokacin da shari'a ta zo musu sai ce wadda suke yi ya za Allah ya aiko mutum a matsayin dan aiki to wannan ko shakka babu ba hujja ba ce hikimar da yasa Allah yake aiko annabawa mutane domin mutum shi yake iya fahimtar mutum mutum shi yake iya koyawa mutum abu ya iya amma mala'ika babu sabo tsakaninsa da mutane idan mala'ika ya zo ba za ka iya sake jiki da shi ba babu sabo tsakaninka da shi kuma in zai koya maka abu ma ba za ka iya ba saboda ɗabi'arka daban ɗabi'arsa daban ƙarfinka daban ƙarfinsa daban halittarsa daban halittarka daban to da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce na turo muku mala'iku ne don ku ji sauƙin mu'amala annabawa kai mutane don ku ji sauƙin mu'amala da su don su iya koya muku ku koya don su yi magana ku fahimta suna da ɗabi'u da yawa irin naku na mutuntaka suna cin abinci kamar yadda kuka faɗa suna shan abin sha kamar yadda kuka faɗa suna bukatar iyali suna haihuwa suna rashin lafiya suna gajiya suna hutawa suna da sauransu wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq Allah ya ce ba mu taɓa aiko wani annabi ba dama face wannan annabin yana yin abubuwa irin na mutane domin mutum ne yana cin abinci yana neman arziki a kasuwanni yana kaza yana kaza so da haka Allah subhanahu wata'ala a wata ya ce kullau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula inda a ce mala'iku ne suke rayuwa a duniya to da za mu aiko 'yan aike sai mu aiko musu mala'iku irinsu amma ba yadda za a yi mutum yana rayuwa a duniya kuma a turo masa ɗan aike mala'ika ɗan aiken ma in ya zo sai ya tsorata shi domin a ɗabi'a irin ta ɗan adam ba zai iya jurar ganin mala'ika ba a kamanninsa na asali shi yasa za mu ga sau da dama idan mala'ika jibrilu zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya canja kamanni sai ya rikida ya zama mutum saboda in ya zo a kamarsa ta mala'ika mutane ba za su iya ganinsa ba ba za su iya jurewa ba shine kafirai suka ce wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula nuzila alaina almalaikatu aw nara rabbana kafirai suka ce inda gaske ne Allah yana so ya aiko mana dan aike to ko dai yazo da kansa ko ya turo mala'ika amma in ya turo mutum mu ba za mu yadda ba shine Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim lallai sun yi wa kansu da kansu kasassaba sun faɗi magana mai girma wanda girmanta ya kai inda ya kai kace Allah ya zo da kansa wa atau utuwan kabira sun aikata laifi laifi babba domin ita kanta wannan kalmar rashin mutunci ne da rashin ladabi ga Allah sai Allah ce yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku tsiri da muzu la bushira yau mai izinin mujirmi a wannan rana babu fara'a babu farin ciki ga dukkanin wani mujirmi ma'ana da ka ga mala'ika hankalinka tashi zai yi yau yanzu ba ma mala'ika ba wanda bai kai mala'ika ba ma mutane suna ganinsa suna haukacewa aljanu ba su kai mala'iku ba amma ga mutane nan da yawa da suka yi wuridin neman aljanu sun haukace da yawa sai ka ga mutum ya fita daga hayyacinsa ko ya koma yana wani sumbatu saboda an ba shi wani wuridi na neman aljani kuma ya yi wuridin aljanin ya zo kaga yana zuwa shi kenan sai kaga hankali ya bar jiki wani kaga kullun ya koma tantsararrin dariya wani kullun ya koma kallon sama wani kullun ya koma wata rayuwa dai ta daban saboda hankali ya riga ya fita daga jikinsa saboda ya ga abin da ya fi karfin kwakwalwarsa ta ɗauka to wannan aljani ma kenan ballantana mala'ika wanda mala'iku sama suke da aljanu ta kowace fuska to da haka dai ubangiji madaukakin sarki yace ma ya atihim min dhikrin min rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarru najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum ibn kasir yace ya anuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka ce illa basharun mithlukum suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yastabiduna kaunahu nabiyyan suna ganin ba zai yi ba ya zama annabi li'annahu basharun misluhum dan wai shi mutum ne kamar su fa kaifa tassa bil wahyi ko uqtassa bil wahyi dunahum ta yaya Allah zai keɓance shi da wahayi banda su ولهذا قال saboda haka ne Allah yace afata atuna sihra wa antum tusirun yanzu kwa ke biyewa dabo da surkulle da shirbuci na tunani wa antum tusiruna alhalin kuna gani idan ku kiri da muzu to kalmar kamar yadda na faɗa cewa a ce annabi mutum ne kamar kowa bai da wani bambanci da mutane kafirci ne kafirai ne suke faɗa wannan amma kuma a lokaci guda ba za a ce annabi ba mutum ba ne akwai da yawa daga cikin abubuwan da za mu ji mutane suna faɗa a gari sai su ce ai annabi ba mutum ba ne kamar kowa ko kuma su ce wai ahlus sunna suna cewa annabi mutum ne kamar kowa wannan kuskure ne annabi tabbas ba mutum ba ne kamar kowa amma mutum ne amma a ce annabi ba mutum ba ne kuma wannan kuskure ne domin karyata ayoyi ne da yawa na ƙur'ani annabi mutum ne amma fiyayyun mutane cewa mutum ne yana nufin ba Allah ba ne da yawan waɗanda suke cewa annaba ba mutum bane zaka ga suna ɗauko sifofin Allah suna bashi kamar su ce ya san gaibu kamar su ce sai abin da yake so ne yake faruwa wanda kuma ba haka bane ba Allah ne kadai sai abin da yake so yake faruwa wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk wanda kake cewa sai abin da yake so ne zai faru to ka mai da shi Allah domin inna rabbaka fa'alul lima yurid ubangijinka shi ke aikata abin da yake so kuma abin da yake so shi yake wakana da ka aƙidar musulunci annabawa mutane ne ba kamar kowa ba bal mutane ne fiyayyun mutane an gane ko kuma wannan shine aƙidar da ahlus sunna suke akai da haka Allah madaukakin sarki ya ce afata'tuna sihra wa antum tusirun ay afatattabi'unahu fatakununa kaman ya'ti sihra yanzu kwa ke biye masa in ji kafirai fatakununa in kun yi haka sai ku kasance kaman ya ati sihira kamar wanda yake zuwa wajen boka ko yake aikata tsafi wa huwa ya alamu annahu sihirin kuma ya san tsafi ne to wannan ya nuna hatta a wajen kafarai tsafi abu ne mara kyau sihiri abu ne mummuna shi yasa za mu ga duk wasu kafarai in suna so su ɓata annabin da aka aiko musu su gaya masa bakan magana sai su ce da shi matsafi كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك تداك أبنجي سبحانه وتعالى ينا قامنا كافرين سنا جيفم أنبا دا كلمة سهري صافي بوكنشي دبو سبو دا حتى أوجن كافري سهري أبني ممونا أبن دا وانا يكي نونا ko ba aya ba hadisi lafiyayyen hankali ya san tsafi bai dace ba to shine anan ma suke cewa afatatu nasira wa antum tusirun yanzu ku harinka zai kewa sihiri alhalin kuna gani mana biwa annabi so a wajen su kamar tsafi ne me yasa suka gaya wa mutane haka dan su kore mutane gabaran bin annabawa idan aka jefa annabi da wata mummunar kalma to ai kaga kowa zai ji tsoron ya kusance shi wannan shine batancin da suke wa annabawa sai Allah ya ce mai kala qala rabbi ya'lamu al-qawla fis samai wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim ubangiji ya ce qala rabbi ya'lamu sai annabi ya ce ubangiji na yana sanada al-qawla zantuttuka fis sama'i a sama wal ardi da kuma ƙasa ma'ana duk wata magana da ake a sama ko wata magana da ake a ƙasa to ubangiji yana sana da ita وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا هبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين daka duk inda wata magana take gudana ko a sama ne ko a ƙasa to Allah madaukakin sarki yana ji Allah madaukakin sarki ya san wanda ya magana daka in ta amsa ce zai amsa in ta biya bukata ce zai biya bukata in ta neman tsari ce zai tsare to cewa Allah yana sane da duk wata magana da aka furta ta a sama ko a ƙasa ya nuna cewa bayi su shiga taitayinsu karka yadda kai maganar da Allah baya so domin in kayi ya ji kuma cewar ya ji abin nufi zai yi maka sakayya a kai shine ibnu kasir ya ce wa fi hadha tahdidul lahum wa wa'id cikin wannan magana akwai jin kunne akwai tsoratarwa wa huwa samiul alim shi Allah shine as-sami'u mai ji daga dukkanin maganganu al-alim masani da dukkanin ayyukan bai sai Allah ya ce
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون
Allah ya ce bal bari ma dai ƙalu sun ce abgafu ahlamin ƙur'ani mafarka mafarkai ne da tatsuniyoyi aka tattara lafazin ahlam jam'i ne na hulmu hulmu shine mafarki musamman mafarkin ma irin na shiriri tanna na domin mafarki iri-iri ne akwai alhulmu akwai arru'ya ru'ya shine mafarki mai ma'ana manzo Allah ya ce arru'ya min Allah mafarki mai ma'ana saƙo ne daga Allah yake so ya isar zuwa ga bawa na ko dai kai ka gani abin ya shafe ka ko kuma ka gane wa waninka abin shi ya shafa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya sadiqa yaraha mu'min aw turalahu al-mubashirat abubuwa waɗanda suke fararen- faranta ran mutum wanda ake nuna masa a mafarki na wani alheri da zai same shi ko zai samu waninsa yana daga cikin burbushin annabta domin asali annabawa ake wa wannan to amma duk da annabawa yanzu babu su a duniya Allah yakan yi wa wasu daga cikin bayi irin wannan baiwar kaga wani abu zai same ka ka fara ganin sa a mafarki ko zai samu waninka an fara nuna maka a mafarki shine annabi ya ce lam yabqa minan nubuwati illa al mubashirat ba abin da ya saura na burbushin annabta sai albishir sai sahabbai suka tambaye annabi suka ce wamal mubashirat me albishir kuma sai ce ar-ru'ya sadiqa mafarki mai gaskata mafarkin da in an yi shi kuma sai ya zo ya faru da gaske sai manzo Allah ya ce yaraha mu'min aw turalahu mu'mini yakan gani ko wani ya gane masa to akwai kuma nau'in mafarki da ake kira da adagafu ahlam shine mafarkin shirme da shiririta mutum yayi mafarkin ya tashi sama kawai gashi yana tafiya a sama kamar tsuntsaye to kaga wannan shiririta ce ko mutum yayi mafarkin an biyo shi a guje ya sha da kyar yana ta haki wani ma kaga har yana kuka ko kuma mutum ya yi mafarkin ya zama mai kuɗi ya fi kowa kuɗi amma nan kwa ko silai biyar bai da ita aljihunsa wani ya mafarkin gashi ya zama shugaban ƙasa amma kwa nan gashi a tabar makaba yana kwance akan titi ba da lada ya ga gashin sojoji sun zo suna ta sara masa gwamnoni suna ta gaishe shi saboda kawai ya ci ya ƙoshi bai yi addu'a bacci ba ya kwanta to sai shaidan ya zo ya ta wasa da hankalinsa irin wannan ko kuma ma- namiji ya ma- mafarkin yana saduwa da wata mata ko wata mata ta yi mafarkin wani namiji yana saduwa da ita to duk wannan adazafu ahlam ake ce da su shirme a mafarki galibin abin da ke kawo su rashin addu'o'in kwanciya bacci sai shaidan ya samu dama ya zo ya ta wasa da hankalinka ya shiga ta nan ya fita ta nan shine irin mafarkin da mutanen annabi yusuf suka ce ba su san fassararsa ba kalu adghafu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimina suka ce wannan ai shiriri ta ce ta mafarki kawai ranka ya dade mu kuma ba mu san fassarar mafarki ba irin wannan na shiriri ta shi galibi bai da fassara shirme ne kawai to abin takaici kafirai suna jifan qur'ani da irin wannan kalma sai su ce qur'ani kawai mafarke mafarkai ne da tatsuniyoyi kawai aka tara aka rubuta kamar yadda a wata aya cikin suratul furqan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wai qur'ani kawai tatsuniyoyi ne kawai irin na bandariyan nan na mutanen farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tara ya rubuta to wannan wulakanci ne a kalli maganar Allah wacce ita ce tafi kowace magana daraja tafi kowace magana ma'ana tafi kowace magana amfani amma a gaya mata irin wannan wannan ya nuna maka irin wulakantar wadda suka yi wa Allah da wulakantar wadda suka yi wa maganganun Allah da wulakantar wadda suka yi wa shi kansa annabin Allah din shine Allah madaukakin sarki ya kara maganarsa da kansa ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin ƙarya suke qur'ani ba waka bane qur'ani ba tatsuniyoyi bane qur'ani ba shirbici bane sambatu irin na bokaye ba shi bane na ubangiji ya ce kalilan ma tuminuna yan kaɗan ne suke da imani a cikinsu kalilan ma tazakkaru yan kaɗan ne masu tunani a cikinsu tanzilun min rabbil alamin shi qur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talikai to da haka wa qalu alghafu qalu bal qalu adghafu ahlami bal iftarahu suka ce annabi ne ya kirkira bal huwa sha'irun kai manzon Allah wal iyazu billah mawaki ne falyatina bi ayatin in ku annabin gaske ne to ya zo mana da aya shine mu'jiza kama ursila al-awwaluna irin yadda aka turo annabawan farko da ayoyi annabi salihu ya zo da taguwa annabi musa ya zo da sanda kowane annabi ya zo da tasa mu'jiza to shi ma muhammad ya zo mana da tasa shine ibnu kasir ya ce hadha ikhbarun an ta'annutil kuffari wannan labari ne Allah yake bayarwa game da ta'addancin kafirai wa ilhadihim da kaucewarsu gabaran daidai waqtilafihim da sassabawarsu fi ma yasifuna bihi alqur'ana game da abin da suke jifan qur'ani da shi wasu sun ce waka ne wasu sun ce sihiri ne wasu sun ce tatsuniyoyi ne wa hiratuhum fihi da yadda suka dimauce game da qur'ani wa dalalihim anhu da kuma yadda suka bace masa da aka fataratan yaj'alunahu sihiran wani waje sai kaji sun ce qur'ani tsafi ne wa taratan yaj'alunahu shi'ran wani lokaci su ce qur'anin waka ne wa taratan yaj'alunahu adghafa alamin wani lokaci kuma su ce shiriri ta mafarki ce wa taratan yaj'alunahu muftaran wani lokaci kuma sai su ce qur'ani kirkirarren labari ne manzo Allah ne ya shirya shi shine kamar yadda Allah yake unzur kaifa darabu lakal amsal fa dallu fala yastati'una sabila kalli yadda suke ta buga maka misalai sun bata sun kasa kama hanyar gaskiya domin wanda yace qur'ani sihiri ne ya bambanta da wanda yace qur'ani waƙa ne domin sihiri daban waka daban haka wanda ya ce ƙur'ani zancen boka ne shi ma ya bambanta da wanda ya ce ƙur'ani waka ne ko kuma sihiri ne an gane ko shi ne Allah ce balhum balil ladhina kafaru fi izzatin wa shiqa kafirai suna cikin girman kai sannan suna ta saba wa juna bakin su ya kasa haduwa game da kalmar ma da za su zagi ƙur'anin da ita sun kasa kamar shi ma annabin wani lokaci su ce boka wani lokaci su ce mawaki wani lokaci su ce kaza da kaza to wannan shine idan dai mutum ya ƙi gaskiya to za ka samu ya koma kuma kama kame ya kasa kama abu kwaya ɗaya mai dahir saboda daga kin gaskiya sai bata da shine Allah madaukakin sarki ce bal qalu adghafu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal sai Allah ya ce ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون الله يقول ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها با وتا القرية da take kafin su wacce muka halakar da ta yi imani dukkanin wata alƙarya da kaji Allah ya halakar da ita to abin da ya jawo musu shine rashin imanin su to kaga kenan wannan yana nuna su ma in ba su imani ba hakan zai iya faruwa gare su shine Allah ya ce alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin shin ba mu muka halakar da na farko ba muka biyo da waɗansu ba to haka muke aikatawa ga dukkanin mai aikata laifi to da haka wannan ayar a cikinta kamar akwai tsoratarwa na cewa ku shiga taitayinku in ba ku yi imani ba to irin abin da ya samu na gaban ku kuma zai iya samun ku shine za mu halakar da su shine Allah ya ce afahum yu'minuna yanzu su ba za su yi imani ba ba sa tsoron abin da ya faru ga wa'ancan ɗin su ma ya faru gare su sai Allah ya ce
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا بمأيكو بقبلك كافنك إلا رجالا فاتي مزاجي نوحي إليهم وإن دمكي وهي إزوا غريسو معنى cewa dan me annabi zai zamo mutum ya yi daman dukkan annabawa mutane ne Allah bai taɓa aiko wani annabin da ba mutum ba kuma mutum ɗin namiji a cikin mutane banda mace Allah bai taɓa aiko annabiya mace ba amma duk annabawa Allah ya sanya su su zamo mutane sannan kuma cikin mutanen ma jinsin mazaje abin nufi annabawa mutane ne amma cikin mutanen shugabanni masu kamala domin jinsin maza ya fi jinsin mata kamala shi yasa Allah ya bawa maza jagoranci ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd to da haka annabawa mutane ne kuma a cikin mutanen maza masu kamala shine Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura bamu aiko ba kafin ka face mazaje wanda muka yi musu wahayi kuma 'yan binni Allah bai aiko mace annabiya ba domin kada ya zamo wasu sun kushe ta da wannan a cewa annabiya kuma mace idan wata larura daga cikin larurorin mata suka same ta ba ta sallah a ce to yau annabi mu baya sallah kaga sai zama abin aibatawa to dan Allah ya tsare wa annabawa wannan sai yasa bai haka bai sa musu haka ba ma'ana bai yi su mata ba to haka nan in annabiya mace ce kaga dole za ta yi miji to sai a ce ga mijin annabiya to kaga kuma a lokacin dole ita mace a karkashin mai gidanta take shi zai jagorance ta shi zai bata umarni to kaga kenan sai a ce yanzu annabin akwai wanda yake gaba da shi mace ce da mijinta mijin shine shugaba da haka yanzu mijin za mu je mu kai kara shine jagora shi zai sa ta shi zai hana ta to annabawa Allah yakan ba su cikakken iko na jagoranci kowa yakan bi su ne kowa yakan zamo karkashin su ne to wannan yana daga cikin dalilan da yasa suka zamo maza ba mata ba saka Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi ubangiji ce fasalu ahlal zikiri ku tambayi masana in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku sani ba a tarihi an taba annabi ya mace ba a taba ba a tarihi an taba annabi dan kauye ba a taba ba domin in an yi annabi dan kauye to yan binni ba za su bi shi ba za su yi masa kallon gidaje wanda bai waye ba to shi yasa Allah duk wani abin da za a soki annabawa da shi a rage musu matsayi a raina su a wulakanta su da shi Allah baya musu kai hatta cututtuka akwai cutar da annabawa ba sa yi ba a taba annabi gurgu ko makaho ko kuturu ba annabawa ba sa irin wannan cututtuka saboda in suna da irin wannan cututtukan to mutane za su aibata su da shi da haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabawa mutane amma ya musu kyakkyawan tsari ya zaɓe su daga cikin mutane ya darajta su ya kimanta su shi yasa tare da su mutane ne hatta halittar jikinsu takan bambanta da ta mutane ta fuskar daraja da kima da martaba annabawa Allah madaukakin sarki yakan ba su cikakkiyar lafiya annabawa Allah madaukakin sarki yakan ba su kaifin hankali Allah yakan bambanta wasu abubuwa na jikinsu da na mutane jinin annabawa ba kamar jinin kowa bane fitsarinsu ba kamar na kowa bane yawunsu ba kamar na kowa bane kai hatta bacci baccinsu ba irin na mutane ba ne domin su annabawa ko a cikin bacci Allah yana musu wahayi da haka baccinsu ba irin na mutane ba ne yanzu kai in kana bacci ba ka sanin me ke faruwa sai ka farka shi yasa in kai alwala kai bacci in ka tashi dole kai me ka sake alwala saboda alwalar ta kare don domin za ka iya wani abu kana baccin baka sani ba to amma su annabawa ko alwala suka yi suka yi bacci in suka tashi suna yin sallar su saboda duk abin da yake faruwa ko suna cikin bacci suna iya sani da haka baccin su baya karya musu alwala shi yasa zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana shan fitsarin sa ana shafa gumin sa gumin sa yafi kowane turare kanshi mata sukan bada kwalabe a kai gidan annabi wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallama a ce idan yayi bacci da rana yayi gumi a rinka ɗebo musu gumin suka ce gumin ya fi kowane turare ƙanshi suna yi wa mazansu kwalliya da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana shan jininsa wata rana an masa ƙaho ya ba da jinin ya ce aje a zubar wanda aka bawa din ya je ya shanye kuma manzo Allah bai ce kayi laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi kakin majina a gaban sahabbai rububi suke wajen tarewa suna shafawa a jikinsu sai jikinsu ya ta ƙanshi imamu nafi'u ɗaya daga cikin makarantar qur'ani kawai bacci ya yi fa sai ya mafarki da annabi sallama annabi ya ce da shi buɗe bakinka sai ya buɗe baki sai annabi ya zuba masa yawunsa a bakinsa ma'ana manzala ya zuba masa yawu a bakinsa wannan yawun da a mafarki kaɗai ya ga annabi ya zuba masa yawunsa a baki haka ya ja imamu nafi'u duk lokacin da ya buɗe baki bakinsa ƙanshi yake duk wanda yake kewayen wajensa ya ji ƙanshin tarare shine imamu shafi'i yake cewa wa amma karimus sirri fi dibi nafi'un wa zaka allazi tara almadinata manzila cikin qurra'u akwai wanda yake da sirrin kanshin turare me sirrin shine annabi ya zo masa a mafarki saboda himmarsa wajen karatun qur'ani sai annabi ya ce buɗe bakinka sai ya buɗe baki sai ya zuba masa yawo tun daga nan idan ya buɗe baki yana karatun qur'ani to duk inda yake kewaye da shi wajen sai ya gurme da kanshi wannan shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya fifita shi ya daracta shi ya martaba shi shi yasa Hassan ibn Sabit yake cewa wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lan talid nisa'u kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulikta kama tasha'u yace me kyau dai kamar ka ido na ba ta taba gani ba tsabtatacce lafiyayye iyaye mata ba su taba haifar kamar ka ba an haife ka kubutacce daga dukkan wani aibi kai ka ce yadda kake so haka Allah ya yi ka sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta ce idan daki babu fitila annabi ya shigo sai mu ga dakin yayi haske ko allura makayar sai mu iya dauka saboda hasken manzan hasken manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da ka annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne amma ba kamar kowane mutum ba Allah ya fifita shi Allah ya martaba shi Allah ya kimanta shi akan sauran mutane ya sanya shi mai albarka duk abin da ya rabe shi yana da albarka sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka ba za ka saki baki ka ce abu kaza nasa yafi kaza ba sai kana da hujja irin gwagwarmayar da ake ta fama yanzu a gari na san kuna ta gani a social media na maganar takalmin annabi ya fi kowa to wannan magana ce ta ka babu aya ba hadisi addini kuma ba zancen ka bane ba zancen titi bane kawai ka shaci magana ka sake ta kuma ka hakikance to ba haka addini yake ba ka'idar addini sai Allah ya ce sai annabi ya ce sai da dalili ake faɗa amma ba wai da ka ba wala qaulun wala fi'lun illa bi muwafaqati sunna haka malami ahlali ya faɗa baya yiwa mutum ya faɗi wani aiki ko ya aikata wani aiki sai abin da ya dace da sunna sai abin da annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana da iyaye yana da ƴaƴa yana da mata waɗannan duk masu daraja ne sakamakon sun danganci annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tufafi yana da sanda yana da abin hawa dukkan waɗannan masu daraja ne amma ba za ka zo ka ce takalmin annabi ya fi kowa ba ma'ana har matansa har ƴaƴansa har iyayensa yanzu kai da za a ce takalminka ya fi ubanka da za a yi ƙari da kai to wani mai hankali ne ma zai ce takalminsa ya fi babansa takalminsa ya fi matarsa takalminsa ya fi yarsa ai ba zai yi ba sai a ce ai saboda ya taka takalmin ne ya je sama da shi to in haka ne ai akwai halittu a saman wanda su a can ma suke al'arshi a ina yake a sama kursiyu a ina yake sama in zuwa sama ne kawai to ai akwai wanda su a saman ma suke dindindin annabawa nawa ne a sama su ba sakkowa ma suka yi ba suna can annabi musa allah ya nuna annabi shi a sama ta shida annabi ibrahim ya ganshi a sama ta biyar idris ya ganshi a sama ta hudu isa musa duk an gansu a sama ga mala'ika jibrilu shi daman a can ake shi ya raka shi shi ya tafi da shi to kaga wannan in ka ce wai saboda takalmin an je al'arshi da shi to in an je al'arshi da shi ita kuma al'arshin a can aka taddata in kuma ka ce saboda abin ya danganci annabi ya manni da jikinsa to waɗannan duk da muka gaya maka su kuma sun fi takalmin dangantuwa da annabin matansa in taɓa jikinsa ne sun fi takalminsa ‘ya'yansa daga jikinsa suka fita iyayensa shi daga jikinsu ya fita irin annabi ibrahim irin annabi isma'il annabi ibrahim ɗin da allah ya ce wata kazallahu ibrahima khalilan amma ka zo kawai ka ce takalmi ya fi annabi ibrahim wannan ba ƙaramin wulaƙanci ba ne ba inda nassi ne ya faɗa ba mu da ja amma kawai da molanka ka gaya mana haka kuma har idan an ce ka kawo dalili ka kasa kuma sai ka ce ba a san annabi saboda kai a wajen ka san annabin hauka ce domin wannan hauka ce faɗin abin da Allah bai ce ba annabi bai faɗa ba kuma ka hakikance cewa addini ne har ka rinka kafirta wasu dan ra'ayinka a kansu wannan hauka ce ba haukar da tafi wannan so da haka mu gane addini ba wasa bane addini ba shiririta bane addini ba da ka ake yin sa ba ana yin sa ne da ilimi kuma ilimin tataccen ilimi ilimin Allah ya ce annabi ya ce al'ilmu ƙala Allah ƙala rasuluhu wa ƙala sahabatu laisa bit tamwihi to daga wannan ita ce aqidar mu wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa wannan ita ce aqidar da qur'ani da hadisi suka tabbatar da ita karkace sai abin da Allah ya ce in dai da sunan addini ne karkace sai abin da annabi ya ce in dai da sunan addini ne ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتروا على الله الكذب إن الذين يبترون على الله الكذب لا يفلحون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu cikin manya-manyan zunubai shine gaya wa Allah abin da baka da ilimi a kansa cikin sha'anin addininsa ka ce abu kaza halal ne ba nassi ba aya ba hadisi ko abu kaza haram ne ba nassi ba aya ba hadisi ko abu kaza yafi kaza ba aya ba hadisi to wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai shirka da sabo da alfasha Allah ya tsare mu amin ba ka lada da haka ubangiji madaukakin sarki ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ubangiji ce ku tambayi masana in ku ba ku sani ba to anan malamai suka ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka yi umarni da a yi tambaya cikin duk abin da ba a sani ba tambaya mabudin ilimi kuma daman shi addini sai da tambaya duk abin da baka sani ba kar ka ji nauyin ka yi tambaya an tambayi abdullahi dan mas'ud dan abbas allah ya kara musu yadda Amin.
aka ce kana yaro karami amma ga ka da ilimi mai yawa ya aka ka samu haka sai ce in kana ma taqulun fa bi lisanin saqulin wa qalbin aqul in abin da kuke gani din haka ne mana in kuna ganin ina da ilimin da gaske ne to abu bi ne yasa na yi ilimi lisanin sa'ulin harshe mai tambaya tambaya mai amfani wa kalbin akulin da zuciya mai fahimta duk mutumin da Allah ya bashi waɗannan guda biyu to ya masa buɗin ƙofar ilimi ya zama kana da zuciya mai fahimta mai riƙewa in an gaya ma sannan kuma baka da jin nauyin tambaya cikin duk abin da ya shige maka duhu na
wannan shine amma duk abin da bai da amfani addinin musulunci ya hana mu tambaya a kansa duk tambayar da ba ta da amfani addinin musulunci ya hana mu da aka tambayar ka ta zama mai amfani mai tsari wacce za ta haifar da aiki za ta haifar da karuwar imani ba tambaya kawai ta ɓata lokaci ko ta neman kura malami ba irin wannan tambayar ita Allah ya ce kar a yi ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim kad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil to an- sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha kariha alaikum thalathan Allah ya ki abubuwa guda uku gare ku ma'ana baya son su na sai ya ce qila wa qal ya jita jita wa kasrati su'al da yawan tambaya mara amfani wa ida'atil mali da kuma tozartar da dukiya to sannan malamai suka ce wannan ayar ta nuna sahabbai ba dukkaninsu ne malamai ba cikinsu akwai malamai cikinsu akwai wanda ba malamai ba Ya.
to da aka ce ku tambayi masana ana nufin su ma wanda ba su sani ba su tambayi wa masana da yawan mu mukan ɗauka in aka ce wani sahabi ne kawai malami ne a'a yadda muke haka suke ta fuskar rayuwa da bambance-bambance na a cikinmu akwai malamai akwai 'yan kasuwa akwai manoma akwai masu sana'ar hannu to su ma haka ne na cikinsu su ma akwai wanda malamai ne akwai wanda ɗaliban ilimi ne akwai wanda manoma ne akwai wanda 'yan kasuwa ne to da haka dan mutum an ce masa sahabi ba ana nufin malami ba ne ba zai iya yiwa sahabi ne amma ɗan kasuwa sahabi ne amma manomi sahabi ne amma mai sana'ar hannu sahabi ne amma malami shi yasa ko a cikin sahabbai akwai fitattu wanda an san su malamai ne su suke amsa fatawoyin ilimi shi yasa a cikin littattafan addini su za ka yi ta jin sunayensu ka ji kowa dai an ce abdullahi dan mas'ud ko abdullahi dan abbas ko abdullahi dan umar ko abdullahi dan zubair ko abdullahi dan amr dan as ko abubakar ko umar ko usman ko aliyu ko sa'adu ko sa'idu ko dalhatu ko zubairu to irin waɗannan su zaka yi ta ji in a mata ne irin aisha hafsa eh, kaza ma'ana ko a cikin matan annabi akwai wanda kafin ki ji an faɗi sunanta ce ta faɗi wani abu na ilimi da wuya saboda mai ko su ɗin ijunansu akwai wanda su- malamai ne akwai wanda kuma ba malamai ba ne ba to dai Allah ya ce dukkaninmu wanda bai sani ba ya tambayi masani fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna sai Allah ya ce mai وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ubangiji madaukakin sarki yace wa ma ja'alnahum jasadan bamu sanya annabawa su zamo jiki ba la ya'kuluna at'ama wanda ba sa cin abinci wa ma kanu khalidina kuma basu zamo masu dawwama ba a duniya na'am annabawa suna mutuwa kamar yadda ana haihuwa su annabawa suna cin abinci suna jin yunwa suna rashin lafiya da haka batun ka ce annabi dan me zai zama mutum ya yi daman tuntuna annabawa mutane ne duk wannan sifofin na mutuntaka nasu ne ko in ce su ma suna da su shine ibn kasir yace abinda Allah yake nufi ai isalu ahlal ilmi min al umami kal yahudi wan nasara ku mutanen makka da kuka ce dan me annabin ku ya zama mutum to ku tambayi masana mana wanda suka gabace ku irin yahuda da nasara wa sa'irat tawaif da sauran bangarori hal kana rusulul ladina atawhum basharan aw malaika shin manzannin da aka aiko musu su ma a baya a tarihi mutane ne ko mala'iku wa inna ma kanu basharan ku sani duk annabawa mutane ne wa zalika min tamami ni'matillahi ala khalqihi wannan yana daga cikin cikan ni'ima ga bayi da Allah yayi ya aiko maka wanda zaka iya fahimtar sa wanda zaka iya gane maganar sa wanda zaka iya yin koyi da shi to sannan kaga annabawa suna cin abinci na'am tare da cewa suna da ladubban cin abinci sabanin na mutane ba sa ci cin da zai cika ciki cin da zai cutar ba sa yin irin wannan cin annabawa in za su ci abinci akwai irin zaman da suke yi akwai yadda suke cin abincin yan yatsun da suke cin abincin da shi akwai yadda suke kasa cikinsu wajen cin abincin ba irin cin abinci namu suke yi ba na'am to da haka sai mu koma mu kwaikwayi irin yadda annabawa suke cin abinci da haka ne zai sa cin abincin mu sai ya zama ibada amma in ba haka ba kawai dan ka ci abinci Allah ba zai baka lada ba domin cin abinci in tsagwaran cin abinci ne kawai ordinary to wannan babu lada a cikinsa al'ada ce shi yasa za mu ga musulmi na yi kafiri na yi ba ma guje ma na yi amma bambancin cin abincin musulmi da cin abincin kafiri da na ba ma guje shi musulmi akwai ladubba da ka'idoji da aka koya masa wajen cin abinci Na'am.
manzo Allah ya ce san millaha wa kul bi yaminika wa kul min mayli in zaka ci abinci kai bismillah ka ci da dama kuma ka ci gaban ka to in ka kiyaye waɗannan ka'idojin cin abincin ka ya zama ibada lada Allah zai baka sannan ka ci halal kar ka ci haram sannan halal din ma ga irin ka'idar da zaka ci kar ka cika cikin ka ya zama ci sama da bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala abnu adama wa'an sharrun min batnihi dan adam bai taba cika wata jaka ba da ta zai mai masa sharri sama da cikin sa yakfi bin adama luqaymatu yuqil yuqimna sulbahu ya ishi dan adam wasu lomomi da za su dan tashi ko madarsa sai manzo Allah ya ce idan ya kasance ba makawa sai ka ci abinci da yawa to ka kasa cikin ka uku fa sulusul li ta'amihi wa shu- sulusul li sharabihi wa sulusul li nafsihi Na'am.
kaso ɗaya na abinci ɗaya na ruwa ɗaya na numfashi to kaga duk irin waɗannan ladubba ne na cin abinci wanda in muka kwaikwayi annabawa cikin wannan shine za mu samu lada amma kawai dan ka ci miyar taushe ba lada dan ka ci burabusko ba lada dan ka sha kunan tsamiya da alala ko da kosai ba lada amma yanayin da ka bi wajen cin abincin ka yi koyi da annabinka to wannan shine lada da haka annaba suna cin abinci wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'am illa innahum la ya'kuluna at'am lalle suna cin abinci to sannan wa ma kanu khalidin annaba ba sa- ba sa dawwama yadda kowa ya zo duniya ya tafi haka annaba suke zuwa suna tafiya وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت سيالله يتيمي ثم صدقناهم الوعد وسنن من غزغتا وأنباوا القوري نچوا زامو تيمكي سو أكن كافران سو كما من تيمكي سو دن فأنجيناهم مكا تسيرد دسو ومن نشاء دوان دا مكا قداما وأهلكنا المسرفين سو كما مبرنتن مكا هلكت دسو مكا تاقت دسو أنغاني كو da haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aiko annabawa kuma shi ya ba su tsaro shi ya ba su kariya wajen su yi da saƙonsa su yi da manzancinsa saboda lokaci za mu tsaya nan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi kuma ayar da ta biyo wannan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mai ba da lada